أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba assalamu alaikum wa rahmatullah muna takwas ga watan shida watan juma'a dal akhira wata na shida a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta hiyayyen halitta ko mu ce ƙaura ta farin jika da yayyan halitta daga makka zawa madina shekara 1443 wanda da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi wanda sai ya so ake cikin ƙaddarawarsa da kuma yadda yake sarfa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi a wannan bagire inda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafi mai sunan usulul iman fi dawil kitab wa sunna na babban malamin mu dr ashek salih bin abdul aziz bin muhammad ali sheikh littafi ne yan uwa musulmi wanda yake karantar da mu akan wato gyaran aƙida mu gyara tauhidinmu na la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda dukkan al'ummar da Allah yakan turo mata manzanni yakan turo manzannin ne da wannan kalma ta la ilaha illallah Allah na cewa wala qarba asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wastanibu tagut Allah ce haƙiƙa mun aika a cikin kowace al'umma manzo idan ya ji abin da yake cewa an ibudullah abautatawa Allah shi a dai wastanibu tagut an nisanci hada Allah da wani a kade ta Allah a cikin bauta ganin haka ƴan uwa musulmi muke faɗakarwa da tunatarwa da motsarwa akan wannan aƙida tamu ta musulunci ta la'ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin mu tabbato a kanta a duniya tambayoyin da za mu amsa a cikin kabari tambayoyi ne wanda farko-farkonsu ya shahi tauhidi mu tashi ranar alkiyama cikin masu tauhidi da rahamar Allah da jin kan Allah Allah ya manda mu shiga gidan aljanna to aina ne zamu gyara wannan tauhidi namu wani aqida ta tamu ta la ilaha illallah a nan duniya yan uwa musulmi saboda haka yan uwa musulmi wannan littafi namu na usulul iman fi dawil kitab wa sunna na babban malamin mu dr ashek salihu bin abdul aziz bin muhammad ali sheikh yake karantar da mu yanda kalkasuwar tauhidi yake fatan mu Allah jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin fahimta ta mazan jiya sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'in da sauran malamai na sunna tun taban harshe Allah ka tsare mu ƙarancin ilimi abinda mu gane bana addini Allah ganar da mu Allah subhanahu wata'ala yan uwa da suke bada lokacin suna sauraron mu a cikin gidajen radio daban-daban da wurare na ababen da ake aikawa zuwa ga al'umma da sauran yan uwa wanda suke tsaye a cikin gidan radio suna isa da wannan sauti namu zuwa gare ku da yan uwa waɗanda wani bangare daga cikin gidaje na radio sukan zuwa mana kuɗi da malamanmu da mu da kuma saurare Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ni tarayya ni tarayya a cikin a cikin ladan wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana ikhlasi yi da ba dan shi ba Allah subhanahu wata'ala yi da ba don shi ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu wancan a kira wuce yi da ba don Allah ba ya Allah ka tsare mu Allah subhanahu wata'ala kasanmu Nijar ka ba mu zama lafiya da sauran kasashen musulmi Allah ka zama da mu lafiya dukkan wata fitina mun santa ko mun santa ba Allah ka tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu shirye yaranmu yaranmu yan mata waɗanda ba su mazan aure Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai zawarawarmu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da kakana kai Allah karba mu da shi Allah ka cikin iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu malamanmu wayanda suka rasu Allah ka yi musu rahama wayanda suke dare Allah ka musu tsawon lokaci mai albarka idan lokacin su dama Allah ka damu cikin jannatul firdaus yan uwa musulmi yau za mu tashi bisa kan darasi na shidda a cikin wannan littafi na وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة نببان مالمو دكتور عشق صالح بن عبد العزيز آل شيخ درسي ɗaya bayan ɗaya zama tashi yau bisa kan darasi na shida muna cikin wato fasali na biyu akan abin da ya shahi wato tauhidul uluhiyya mun ƙare shi yau a bisa kan darasinmu na shidda za mu tashi al-mabahasul awwal abin bincike al-awwal na farko wa adillatuhu wa bayani ahamiyatuhu da dalilansa shi tauhidul uluhiyya nan da bayanin ababen da suke da mahimmanci a cikin tauhidul uluhiyya a baya idan baka mance ba malam ya yi maka tarifin tauhidin uluhiyya ya shigo malam ya yi maka tarifin tauhidin uluhiyya a baya a cikin darasinmu da muke gabatarwa a cikin darasinmu na wato tauhidul uluhiyya kenan da bayanin dalilai waɗanda suke da mahimmanci da bayanin dalilai waɗanda suke da mahimmanci a cikin wannan darasi namu ya gudu ba shi ce kai mata sai dai an yi haƙuri wata magana ta shigo da bayanin dalilai waɗanda suke da mahimmanci a cikin wannan tauhidi na uluhiyya malam ya ce ba da bismillahir rahmanir rahim al-matlabul awwal wa adillatu abin nema na farko akan abin da ya shashi tauhidul uluhiyya kin nan da malam ya maka ta'arifinsa a baya ya karantar da kai abin da ake yi da tauhidul uluhiyya malam ya ce huwa tauhidun labi af'alil ibadi allati ta'abbadahum biha wa shara'aha lahum misal du'a wa zabah wa nadar wal isti'ana wal istigasa wa ghairi zalika kina abinda ake nihi da tauhidul uluhiyya shine kade ta Allah a cikin ayyuka na bayi to akwai abin nema in ji malam na farko da dalilai na shi tauhidul uluhiyya kinna malam yace laqad tadafaratin nusus wa tazaharatil adilla ala wujubi ifradullahi bil uluhiyya haqiqan malam yace akwai nassoshi masu ƙarfafa juna tadafarat masu ƙarfafa juna da dalilai waɗanda suke ƙarfafa juna nassoshi masu ƙarfafa juna waɗanda suke sun bayyana ƙarara wa zaharatil adila waɗanda suke sun bayyana ƙarara a hili ko suke bayyanawa ƙarara a hili ala wujubi ifradillahi bil uluhiyya absa wajibi ne mutum ya kadaita Allah a cikin tauhidin uluhiyya kadaita Allah da ayyuka na bayi to akwai dalilai masu yawa wanda suke nasoshi masu yawa suke karba juna da dalilai waɗanda suke sun bayyana ƙarara a hili a bisa cewa wajibi ne mutum ya kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibadarsa kadda ka sake ɗan uwa musulmi ka je lahira baka gyara tauhidin ka ba tauhidin rububiyya kinka da tauhidin uluhiyya da tauhidul asma wa sifat to anan ma da yake karantar da kai tabbas akwai nasoshi masu karfafa junansu waɗanda suke sun bayyana ƙarara a hili a bisa da dalilai waɗanda suka bayyana ƙarara a hili a bisa wajibci mutum ya kaɗe ta Allah وتنوعت في دلالتها على ذلك kuma su dalilan nan sun kalkasu da dama ala dalika absa wannan dalilan sun kalkasu daban-daban daban da dama akwai inda Allah zai yi umarnin akwai inda Allah zai bayanin cewa tauhidin uluhiyya shine asas shine wato tushe na halittar mutum da aljini wani lokaci zai maka bayanin ya kawo maka dalili da bayani akan cewa shine abin nihi na daga turo da manzanni da Allah ya yi zuwa ga al'umma wani lokaci zai maka bayani karara cewa shine manufa ta saukar da littahi littahon da Allah ya saukar da dukkan manzanni a kansu domin a kaɗe ta Allah a cikin ayyukan da ya umarci bayi da su da sauransu to shine wata nawa'at fi dalalatiha ala dalika akwai dalilai waɗanda suka kalkasu da dama ala dalika absa wannan tauhidi na uluhiyya abu na farko wanda za ka gane ɗan uwa taratan bil amurbi wani lokaci yakan zo da umarni da shi tauhidin wannan sai ya kawo fi'ili amuri kamar da ya ce ubudu rabbaku ku bautata ma ubangijinku ka gani nan fi'ili amuri ne ubudu kuma wanda yake ɗaukan jami'i to wani lokaci yakan zo da umarni da shi kama fi ƙaulihi ta'ala kamar yadda faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce ba da uzubillahi samina alimina shaitanin rajim Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum min qablik walladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan ta cikin suratul baqara ce Allah ce ya ku mutane ku bautata ma Allah ubangijinku wannan da ya halicce ku ya kage halittar ku allazi khalaqakum Allah nan da ya halice ku ubangijin nan da ya halice ku wanda ya baka tsaro a lokacin da kake dugon mani a lokacin da ka juya ka koma dugon jini a lokacin da ka juya ka koma gudan tsoka a lokacin da aka sanya maka kashi aka turo maka mala'ika fayan fihi ruh wa yumar bi arba'i kalimati bi kadaba rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun to ku bauta ma shi ubangijin da yake muku waɗannan ababen ya baka kariya ya baka kula ya baka tsaro ya baka lunwashi ya baka hankali ya halicce ka walladina min qablikum kuma shi ubangijin nan da aka ce Allah ya bada umarni ubudu rabbakum yace kaga fi'ili amri ku bautata ma Allah ubangijinku shine walladina min qablikum ya halicci wanda suka wuce ma tun gabaninku la'allakum tattakun dan ku tsoraci Allah idan ka diba halittar kanka ka karanci ababen da aka baka labari na halittocin da aka yi da baya wa'inda suka yi abin kirki sun samu sakamako na kwarai wa'inda suka butulce Allah ya halakar da su to wannan ya isa dan uwa kai tsoron Allah la'allakum tattakuna dan ku tsoraci Allah dan ku tsare dokar Allah ittaqullah haisu ma kunt wa atbi sayyi'atan hasanatan wa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ittisalu ma'murat wastinabu nawahi at-taqwa ittisalu ma'murat wastinabu nawahi sadar da abinda Allah ya umurce ka da nisanta duk abinda Allah ya hana ka shi a tsoron Allah kuma dan uwa musulmi ko uwa musulma ki tsoron Allah a duk inda ki a cikin gidanki a waje a makaranta a lakwal a titi a ke daya a cikin jama'a duk mun tsoron aladin da muke Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku mutane nan gaba ki daya kira mutane ba a ce ba ya hulladina amun a mutane duniya gaba ki daya kira ya ku mutane ku bauta tama ubangijinku wannan da ya halice ku ya halici waɗanda suka wuce tun gabanin don ku tsoron Allah aya ta biyu dai mara shi maka fadar Allah subhanahu wata'ala da ya fada a cikin suratul nisa'i inda wannan ayar doguwar aya ce wanda malamai suke ce mata ayar da ta jayo haƙoƙi guda goma wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautatawa Allah kada ku hada shi da komi a cikin bauta ku bautata ma Allah wa abudullah kaga ne shi ma walu fili amri ne ubudullah zakaci wa abudullah ku bautata wa Allah wala tushriku bihi shay'a ka shedi kada ku hada Allah da komi a cikin bautarsa sai ci gaba da wabi walidaini ihsana kaza kaza wabi zir qurba wal yatama har ya tafi da su ya zuwa can ya zano haƙoƙi guda goma to farkon wannan ayar wadda malaman tafsiri suke ce mata aya ce wadda ta zano haƙoƙi guda goma to ta fara da abauta ta wa Allah shi a ɗai kada a haɗa shi da komi a cikin bauta wannan kenan sai mala ya ci gaba da cewa wa ƙaulihi da kuma hudar Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul isra'i a cikin suratul isra'i da Allah ya ce wa ƙadara buka Allah ta abudu illa iya wa bilwalidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقد ربك تن ubangijinka ya yanke hukunci ya zartar kada ya zartar tuni ya yanke hukunci ubangijinka Allah ta'budu kadda abota tawa kowa domin dukkan wani abin bauta da kuke bauta ba Allah ba ai bai cancanta ba a bauta mushi domin ba shi bai halice ka ba shi bai halici sama ba shi halici ƙasa ba ba shi halici rana ba ba shi halici wata ba ba shi halici ƙasa ba ba shi ya halici dukkan abin halittu ba to ubangijinka ya yanke hukunci ya zartar kadda abota ma kowa illa iyahu sai shi Allah nan shi ma aya ta ci gaba da zano waɗansu bayanai wanda suka shahi sai ce wabil walidain ihsana a kyauta zuwa ga mahaifa kyautatawa su ka ganin biyayya ake musu kyautawa ake musu har ya zuwa ƙarshen ayar wannan duk wannan dalilai ne da Allah yake kawo maka wani lokaci zai kawo maka dalili bil amri da umarni yi kaza ku yi kaza to ka gani Allah yana umurta mu bota ma Allah shi a dai mu kaɗai shi tashi a cikin bota ayoyi guda uku ga sana'ana abu na biyu mala ce wa taratan bi bayani annahu asasu li wujudil khaliqa wani lokaci kuma Allah subhanahu wata'ala wani lokaci yace wa taratan wani lokaci bi bayani zai zo maka da bayani annahu asasu cewa shine wato asas shine tushe na wujudil khaliqa na samar da halittu na samar da halittu zai zo maka cewa shi samar da liwujudi khaliqa domin samar da halittu wal maqasudu kuma abin nihi min ijadi saqalaini na daga samar da mutum da aljani ya nuna maka a saskin da aka samar da halittu da abin nihi na samar da mutum da aljani ga dalili kaza da Allah ya sa ya samar da halittun kuma ya samar da mutum da aljani dukkansu abin halitta ko ma wani iri ne inda abin halitta ne da kuma abin da abin nihi a cikin samar da sakalai mutum da aljini kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madauki sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin Allah subhanahu wata'ala yace bin halici mutum da aljini ba sai dan su yi mana bauta kaga ashe asalin halittar mutum da aljani an halice mu ne don mu bauta ga Allah ainan illa liya'budun ai liwahidun don su kaɗe ta Allah shine ma'ana liya'budun don su bauta ma Allah Allah ya halici mutum da aljani liwahidun don su kaɗe ta Allah a cikin bauta kada su gama shi da wani a cikin bauta kada su haɗa shi da wani abin bauta kada su haɗa aikin Allah da aikin wani abin halitta kamar ɗora rashin lahiya wake ɗorawa Allah daga aiki ne na Allah ba da lahiya wake yayewa Allah arzitawa wake yi Allah talauta wake yi Allah to ai liwahidun don su kaɗe ta Allah hakanan wajen neman taimako ko neman agaji duk tallabi da agaji duk ɗan uwa musulmi ka neme shi a wurin Allah ka kaɗai ta Allah Allah shi ne duk halin da ka shiga na tsanani ko na ƙaƙa na kayi Allah shi ne zai fitar da kai liwahidun kenan ka kaɗai ta Allah a duk halin da kake ciki abu na uku wa taratan bi bayani annahul maqsud min bisatir rusul kama fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu dagut wani lokaci zai maka da bayanin cewa abin nihi na daga aiko da manzanni da ake aikowa waccan al'umar an aiko mata manzowa ne ko annabiwa ne waccan al'umar an aiko mata da manzo kama fi ƙaulihi ta'ala kama hudar Allah subhanahu wata'ala da ya ce walaƙar ba asana fi kulli ummatin rasulan haƙiƙan mun aika a cikin kowace al'umma rasulan manzo mun tado mun aika a cikin kowace al'umma rasulan manzo in yaje mi yake cewa ani ibudullah ku bautata wa Allah shi a ɗai tauhidin rububiyya kenan wacce ni buɗagut ku nisanci a ɗagut kuma tauhidin uluhiyya shigo ciki ɗan uwa ku bautata wa Allah shi a ɗai kuma wajen nibu ɗagut ku nisanci a ɗagut dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba shine a ɗagut imma mutum ne imma dutsi ne imma aljani ne imma mala'ika ne imma annabi ne kake bauta ma imma dabba ce kamar yadda masu bautar saniya a indiya to shine a ɗagut duk wani abin bauta da ake bauta ma ba Allah ba shi a ɗagut to Allah yakan aiko a cikin kowace al'umma manzo in ya zo abin da yake ce musu ani ibudullaha wastanibu dagut ku bautata wa Allah ku nisanci abin da ake ce ma a dagut wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba Allah shi a ɗai abin bauta idan ka dibi aya ta farko a cikin suratun nuhi alaihi salatu wassalam Allah yake ce mana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai ce ani ibudullaha wattaquhu wa diun ani ibudullaha wattaquhu wa diun ku bota wa alkan abin da annabi ya wada ku bautata wa Allah ku yi tsoronsa wa ɗi'unu ku yi mini ɗa'a a cikin abin da na zo muku da shi kenan kaga Allah ya yi ko annabi Nuhu ma zuwa mutanensa dan yayi galgadi tun kahin azaba ta zo musu tun kahin azaba ta zo musu an tura shi musu galgadi lokacin da suke botar gumakuna ba Allah ba da ya zo ce ya ku mutane na ni mai galgadi ne mai bayyana galgadi zuwa gare ku mai bayyana galgadi zuwa gare ku ku bar bautar wato gumakan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba ku bar bautarsu kadda ku bauta ma wood da suwa da ya gusa da ya uka kada ku bauta musu shi ne ma'anar a ni'ibudullaha wata ƙuhuwa ku bautata wa Allah ku yi tsoron Allah waɗannan da kuke bauta ma waɗancan gumakuna wuddu ko wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasira duk ku bar bautarsu ku tsoraci Allah ku yi ɗa'a a cikin abin da na zo muku da shi to ashe kaga dukkan manzannin da Allah yake aikowa zuwa ga al'umma idan suka suka je suka ce musu ku bauta ma Allah shi ɗaya ku nisanci a dagut wa qawlihi da kuma wadar Allah subhanahu wataala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce babu wani manzo da muka aiko waɗanda suka wuce tun gabaninka face sai mun yi wahayi zuwa gare shi wahayin da in muka mishi abinda muke cewa annahu la ilaha illa illa ana lalle cewa babu wani abin bauta da gaskiya macancancin a yi mishi bauta da gaskiya illa ana face sai ni Allah mana face sai Allah fa abudun ku bauta tama Allah wani a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko tun gabaninka face sai mun yi wahayi zuwa gare shi mu ce mushi yanda lamarin yake babu wani macincincin ayi mushi bauta da gaskiya sai Allah kuma Allah abota ta mushi sai abu na hudu wataratan wani lokaci zai zo bi bayani da bayani annahu al-maqsudu min inzalil kutubil ilahiyya zai zo wani lokaci zo da bayanin cewa abin nihi na daga sabkada littattafai da ya yi daga wurin shi Allah abin bauta guda ɗaya kutubul ilahiyya littattafai na Allah wanda yake abin kaɗetawa a cikin bauta fi ƙaulihi ta'ala to a cikin faɗar Allah maɗaukacin sarki kadiba ganin da Allah ya ce wayu nazilul mala'ikata bin ruhi min amurhi alaman ya sha'u min ibadi mala'iku suna sabka da ran tsarki tare da ilmanar tsarki mala'ika jibril da umarnin Allah alaman ya sha'u absa wanda Allah ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa a tura mushi manzo ya gaya mashi ga saƙon Allah ga littafin Allah da aka sabkar an anziru in an je abin da ake faɗa a cikin wato littafin da Allah ya aiko da mala'ikun ko da mala'ika jibrilu ya kawo masa shi annabin ko manzan an anziru cewa ya yi galgadi annahu la ilaha illa ana fattaqun ya galgade su cewa lalle babu wani macancancin a yi mabuta da gaskiya illa ana face sai ni Allah mace face sai shi Allah fattaqun ku tsoraci Allah wani a cikin suratul nahl wannan ya kawo maka dalili na saukar da littafai da Allah yake turo mala'iku haddarin tsarki mala'ika jibril da umarnin Allah abusa wanda ya ga dama na daga bayinsa ya zaba wannan shine annabi ko manzo domin Allah shi yake zaba a cikin halitta ta mutum ko a cikin mala'iku ya tura sai aka aiko mala'ika jibrilu su kai saƙon Allah na littafan annabi Musa littafin shi a taura annabi Isa injila da kuma zabura ta annabi daud da sufi ibrahim mu kuma furqan alqur'ani kenan an sabkar da shi ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to a ciki an anziru su yi galgadi annahu la ilaha illa ana lalle babu wani macincincin a yi mishi wuta da gaskiya sai ni allah ma'ana sai shi allah fattaqur tsorci allah abu na biyar ne muke tahe da shi wataratan wani lokaci yakan zo bi tahzir yana kashedi bi tahzir yana kashedi min diddihi daga sanya ma Allah kishiya yakan zo da wani bayani yana ma kashedi na sanya ma Allah kishiya wa bayani hudurati mana adihi wa zikiri ma adda subhanahu wa ta'ala da bayanin kuma hadarin abinda zai warware shi tauhidul uluhiyya kin da ambatan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadi ga dukkan wanda ya saba ma tauhidul uluhiyya min iqabin na daga azaba alimin mai radadi liman tarakahu ga wanda ya bar tauhidin nashi na uluhiyya ko rububiyya ko asma wa sifa ka qaulihi ta'ala kamar wadar Allah madaukakin sarki da yace innahu man yushrik billah ka sani cewa lalle duk wanda ya hada Allah da wani to faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqan Allah subhanahu wataala ya haramta aljanna a gare shi ma'ana ya haramta mu shiga aljanna duk wanda ya mutu yana mai shirka bai tuba ba ya koma zuwa ga Allah har ya je ma ga Allah yana shirka yal uwa musulma to faqad harama Allahu alaihi aljanna mai wannan ɗabi'a ya mutu yana hada Allah da wani yana neman wani agaji ko tallabi a wurin wani ba Allah ba ko yana ɗaukan wani aiki na Allah ya ba wani bai tuba ba to Allah ya haramta aljanna a gare shi wa ma'awahun nar kuma makomarsa ita ce wuta bayan an haramta aljanna a gare shi kuma ga wuta saboda ka yan uwa musulmi duk rigimar da ake yan uwa musulmi ki nisanci yin shirka da wani uwa musulma ki diba ki gani hona innahu man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah har ya mutu bai tuba ba faƙad haƙiƙan haram Allah alaihi janna Allah ya haramta aljanna a gare shi haramun ne shi gidan aljanna an haramta maka ka san abinda Allah ya ce maka in ka yi shi wa an haramta maka gani ba karamin abu ne shi yasa ake fatan ilwa musulmi ki kade ta Allah ki zamanto cikin masu kade ta Allah masu tauhidi tsantsan tauhidi wake badawa Allah wake hanawa Allah wake arzitawa Allah wake talautawa Allah wake shi lahiya Allah wake yayewa Allah wa ma'awahun nar kuma makomarsa wuta bayan an haramta mishi aljanna ga makoma ta wuta wa mali zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaki babban zalimci shine shirka sai ka koma can faɗar lukman hakim ga ɗansa lukman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa malin zalimina min ansar shirka zalimci ce babba haka lukman da hakim a cikin nasiha da yake yi ma ɗansa ya ce ya kai ƙaramin ɗana ka shaidi kada ka yi shirka ga Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce babba in an mutu ho ana yi ho Allah baya yin gafara to anan kuma Allah yake ce mana wa malil zalimin min ansar a cikin suratul maida ayata 82 azzalimai basu da wani wanda zai taimake su wa qaulihi ta'ala da kuma fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura kashedi kada ka sanya tare da Allah ilahan akhara wani abin bauta daban kashedi kada ka hada tare da Allah wani abin bauta daban Allahu wahid qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad kamar ba a ce ba wahid anan ahad aka ce dayan da bai da na biyu shine ahad su masu wato lugar larabcin sani in an ce ahad ɗayan da bai shi da makamanci amma wahid ana jiran isnin ta zo don ka gane yi sa sautin akhilas a cikinta babu inda aka ambaci al-akhilas amma saboda abin da take karanta suwa tsantsar ikhilasi ga Allah sai aka sanya suratul ikhlas sura ta tsarkake Allah daga dukkan wani abin bauta sura mai tsarkake Allah daga dukkan wani ƙasƙanci ba a danganta ma Allah ƙasƙanci sai dai kamala to sai Allah ya fara da cewa annabi ce da su ul huwallahu ahad Allahu samad sarki abin nihi da bukata ta biya uwa duk wata bukata in kina son kai tsaye Allah ya biya ki jiran lokaci kai ki gaugawa na fata ta gurin Allah fita cikin dare ki sallah raka biyu ki daga hannu wa ƙala rabu ku mutu'uni asajibu lakum ubangijinku Allah abin bautar ku shi a ɗaya abin kaɗaitawa shi ya ce ku ruƙe ni zan amsa masa to Allahu samad sarki ne Allah wanda ba shi da ɗayan na biyu shi a ɗai abin nihi da buƙata ta biya mutane sakaki da rashin fahimtar wane ne Allah haƙiƙanin sanin Allah muna da ƙarancin shi uwa musulmi duk wata buƙata ta in nufaci ta wurin Allah kuma kan yi dogon injiran lokaci duk wata matsala duk wata matsala me ka shi gurin ɗan tsubu me ka shi gurin mai buga ƙasa me ka shi gurin ɗan bori ballantana ɗan ina da kare a ce musulma ta je gurin ɗan ina da kare akan buƙata kaza ƙasƙanci da butulci kai wuce wannan kirki da Allahu samad sarki abin nihi da bukata ta biya alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alan da bai hawa ba ahe shi ba bashi da tsara ko da daya to saboda haka ka shedi kada ka sanya tare da Allah wani abin bauta daban fatul qafi jahannam sai ajewa ka cikin wata jahannama maluma kana abin zargi ma da horan abin dawama a cikin wuta malam yace ila gairi zalika ya zuwa wani wannan min arwa'il adilla almustamilatu ala taqrir at-tauhid wa da'watu ilayhi wa tanwihi bi fadlihi malam yace ya zuwa wani wannan dai ga su bayanai bayanai ɗaya bayan ɗaya malam ya zano maka bayani har guda shidda wani lokaci don ka tabbatar da shi tauhidi naka na uluhiyya za umurce ka da kaza wani lokaci Allah zai maka da bayanin asasin samar da halittu da kuma abin nihi na samar da mutum da aljani na uku wani lokaci zai maka da bayanin abin nihi na daga aiko da manzanni wani lokaci zai maka da bayanin lalle abin nihi na sabkar da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala abin bauta shi a ɗai mala'iku su isar zuwa ga bayinsa wanda ya ga dama shi ne manzanni ko annabawa wani lokaci zai zo maka da bayanin wato wataratan bi bayanin azimin sawabi ahali wani lokaci zo maka da bayanin girman sawab Allah ka ba mu kyaukyawan ƙarshe Allah subhanahu wata'ala musulmi maza da mata waɗanda suka rasu Allah ka haɗa mu da mu da su a tabbikin alkausar mu sha mu ta yi gidan aljanna Allah ka haɗa mu da mu cikin jannatul firdaus Allah subhanahu wata'ala ƙasar mu Niger garin mu da magaram Allah ka zama da mu lafiya tashin hankali Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mana ƙasar mu ka tsare mana garin mu jami'an mu na tsaro ka tsare su ka tsare mana ƙasar mu ka ba su rinjaye akan makiyaya Allah subhanahu wata'ala masu ta'addanci masu neman tarwatsa al'umma Allah ka ɗaukaka jami'anmu na tsaro a kansu Allah ka ba mu nasara Allah subhanahu wata'ala ka zauna ƙasashenmu na musulmi lafiya Allah Allah subhanahu wata'ala masassaru da suka addabi jama'a da sauran cututtuka Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ƙare mu da lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa yaran mu ƴan mata waɗanda ba su mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zaurawan mu Allah ka aure da su mu kware mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa ya Allah kai ne Allah wanda ake bin shi bashi Allah ka bashi ikon biya wanda ake bin shi bashi Allah ka bashi ikon biya Allah ka taimake mu ka sauke bashi kan da ke kanmu ya Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ka biya bukatunmu na alkhairi ka shirye mu ka shirye yaran mu wannan tunatarwa Allah ka sanya mana ikhlasi Allah kai ne Allah Allah ka sa mana yi dan kai ya Allah Allah yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah ya Allah subhanahu wataala dukkan rayuwar mu Allah ka sanya mana yin ta ne ta ibada kuma ta ikhlasi yi da ba dan kai ba ya Allah subhanahu wataala ka kautar da mu ya Allah ka tsare mu daga yi da ba dan kai ba ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ɗauka sunan manzon ka sallallahu alaihi wasallama yan uwa musulmi muna nan dai a cikin littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali al-maliki ash-shazili rahimahullah fi mazhab imam malik radiyallahu anhu a sati da ya gabata mun gabatar da darasi na 61 yau cin kadarawar Allah da gudanar mulkin Allah da kuma neman jagorancin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi bisa kan darasi na satin da biyu darasi na satin da biyu a cikin wannan littafi namu mai albarka mai shan bango na wato shahi na ɗari biyu da talatin daidai muna cikin shahi na ɗari biyu da talatin daidai ko ɗari biyu da talatin da ɗaya ga 'yan uwa almajirai iri na masu binmu masu ɗauko littafi suna dibawa suna neman ƙashin baƙin wato yadda magabata suka fassara kalmomin da ke cikin wannan littafin fatanmu abin da ya tabbata cikin littafin ana da sunna Allah ka tabbatar da shi cikin zukatan al'umma kuskure da aka yi da gare mu ne ko daga shaidan Allah subhanahu wataala ka kanka da abin da ke kuskure yan wa musulmi darasin mu na 62 shine ba'da bismillahir rahmanir rahim malace faslun rabewa ko ga ce wannan fasali ne yamna'ul mirasa ikhtilafud din saɓanin addini wanda aka saɓa da shi a cikin addini, wancan addinin shi daban, kai naka daban, waccan addinin ta daban, ke naki daban, ɗanki ne addinin shi daban, naki daban, kai ɗanka ne addininka daban, nashi daban. saɓanin addini ya hana gado, babu cin gado, ikhtilafi din waɗanda aka saɓa da su a cikin addini, addininsu daban, namu daban. Babu gado tsakanin kuɗin uwa musulmi. Allah kiyaye, Allah sauƙi, babanka ne Kirista ko bai Yahudi, babu gado tsakaninku. Ɗanka ne Kirista, Allah kiyaye, Allah tsare. ko ba Yahudi ko ba Majuse ko ba wani addini daban na maguzanci babu gado tsakaninku yamna'ul mirath ikhtilafu din haka malam yace sabanin addini ya hana gado fala tawaratha baina muslimin wa kafirin babu gado tsakanin musulmi da kafiri hmm? babu gado wannan ba ma guje ne ɗan bori ne mai kiran masasau da jangare da uwar dawa yake kira su yake bauta ma ko yana bautar wani aljani ko yana shirka yana haɗa Allah biyu ya san gaibi abin da za a aikata a gobe eh sihiri yake yi ya yi kulamboto ya haukata bayan Allah ya tarwatsa dukiyar bayan Allah ya yi sadadin yin wato shirka kuma yana da mai saniya a kan shi yana da ilimi a kansa saƙo ya isa mashi na isar da saƙo manzo sallallahu shirka haramun ce wa abdullah wa la tushriku bi shay'a saƙo ya zo mishi sai yake yin shirka to babu gado tsakaninku mashirki ne shirka yake sihiri yake daba-daba yake yi yana da Allah biyu yana kiran doguwa masa sojan gare uwar dawa ko yana wani aljini da yake bota mishi to babu gado tsakaninku wala tawarusa baina musulmi wa kafirin babu gado tsakanin musulmi da kafiri dan uwa wala bainal yahudiyyi wan nasaraniyyi hakanan babu gado tsakanin behude da nasara to kaji dan uwa a tsakanin su ma shi suma babu gado suna aliyansu ne don su yaki musulmi su tarwatsa musulunci su shigo mana da tarwatsa mana addinin mu he sun haɗa kai tsakanin yahuda da nasara don a yaƙi musulmi a tarwatsa musulunci ashe su wato a addinin su ma babu gado a tsakaninsu to balantana kai musulmi kai musulmi ne shi bai yahudi ne addinin yahudanci yake kai musulmi shi yahudi addinin nasaranci yake babu gado tsakanin ko miliyon nawa gare shi ko miliyon nawa ya tara eh don kai jibin ɗarsu ba ya ɗauke ka ka san yi babban haɗari a rayuwarmu yau illa kamar san abin duniya dukiya dukiya aka rihe ido ba a ce mutum kai so dukiya ba walatansa nasiba ka minar duniya